الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه إن شاء الله تعالى أولنا رانا تالي تنين آه شاترا قوة سفر في كرة تدبو بيو آه دبو دايا دا دريه دو da 43 hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da 27 ga watan tara shekara ta 2021 miladiyya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam za mu fara karatun wani sabon littafi akan nahau wanda da sarfu ya kamata a yi amma na fahimci nahawun ma matsaloli sun yawa har yanzu kuna da rauni game da nahawu to shi kuma sarfu in ba ka dan fara girkuwa a ilimin nahawu ba to zai yi ba wahala fahimta zai maka wahala fahimta kwarai da gaske to shi yasa muka son mu saka wannan manzuma ba ta da yawa a baiti 38 a wata nuskan arba'in da za a dinga karantawa kaɗan-kaɗan ana sharhi kuma ana li'irabi in an yi karatu duk sati to kowa zai zo da karatun da aka yi haddace za ka je ka haddace baitocin za a layi kowa ya karanta wajibi ne kowa sai ya haddace ta wala Allah kila don dama abinda ilimi ke so duk sanda ka haddace nassi to wannan zai taimaka maka wajen tsare ƙa'ida ko kuskure kai kai tsaye za ka gano to ai na saba abin da yasa so tari za ka ga mutum zai kuskure amma ya kasa gano ya yi kuskure saboda bai haddace abin ba amma inda littafi zai iya budawa kuma za ka ga ya karanta ya yi bayanin matsalar a tun da ba hafizun ba ne bai haddace abin ba sai shi kuskuren ma bai gano ya yi kuskure ba to wannan matsala muna fama da ita abin takaici ne kana ɗalibin nahau ko ɗalibin larabci a jika kana kana kana taɓa sibawai wannan ni da yana cikin abin da ke damuna ba ni son ga ana wasa da wasali ko harafi ka zo kana karanta harufa yadda ka gada ma ko kana sakin wasali yadda ka gada ma wannan ba daidai ba ne wa ɗalibi ba a sun ya saba ma harshe ne da fursa kuskure da zaran tabbayyana abu kaza kuskure ne ya ƙoƙari ka goge shi daga harshenka in wannan abin ya bi ka ko tsuha kai to haka zai bi ka to wannan shine babban dalili kuma sai muka zaɓi littafi mai matuƙar muhimmanci duk da zama ne takaitacce amma bai da wahala da yake littafin mutane ba su san shi ba mafi yawa mutane ba su san shi ba amma kuma da ɗaɗɗen littafi ne ya shahara to shi yasa hatta zaure za ka gaba ko ina za ka je ka sami wannan littafi ba dalili kuwa saboda ƙasan nan ma ba a cika amfani da shi ba sai ɗaiɗaikun mutane su ne za ka samu suna aiki da shi wannan littafin amma mafi yawanci wasu wurare can kasashen larabawa to za ka ga su suna amfani da wannan littafin kuma a matsayin mabda'i ko almuqarrarul awwal wanda ake koya ma yara don ya zamo mabuɗi gare su a ɓangaren na hau to mafi yawanci yanzu za ga mu al'ajirumiya ake farawa wasu mulhatul i'rab wasu kuma addurratul yatima wasu kuma al'awamilul jurjaniya to haka amma yin sun samu na ya kamata a ce wannan littafin shine abin to samun sa matsala ba samun shi ake yi a kasuwa ba saboda malamai ba su san shi ba mafi yawanci suna wanda ya rubuta wannan littafin ana kira ne da al'allamatun nahawi jamaluddini yusuf bin muhammad bin yusuf at-tauzari eh ar-rashidi ya bar duniya hijira na da 315 yau wajen shekara dubu da wani abu duk su ajirumiyan nan ya- ya girme su su mulhatul arab su alfiyatu bin malik duk ya girbe su da daɗin littafi amma kaji cikin hikima ta Allah kuma ba a san shi ba ba a san shi ba duk daɗewar ga tashi to Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi a ya shahara da ra'iyatul i'rabi ra'iyatul i'rabi saboda ya yi amfani da harafin ra'un a ƙarshen kowane baiti tun daga baiti na farko har na ƙarshe to kusan ya fi shahara haka amma shi sunan da mai littafin ya samai al-yusufiya ya sa masa nisba ce zuwa ga shi sunan mai littafin sunansa yusuf to can ƙarshen ta za mu ga ya faɗa ya kira littafin da suna al-yusufiya duk da ba kowace nusha ake samun kuma wannan baitin ba akwai nushohin da babu wasu kuma sun ga mata suna da aya talibal irabi kallo da abin da ta fara da shi amma nan kawai malamai ne masu karanta rasu sun kasa mata wannan suna Eh, amma dai waɗancan sunaye guda biyu su suka fi shahara a wurin malamai ko dai al-yusufiya ko ra'iyatul i'rabi to amma malaman zaure sun fi kiranta da aya talibal i'rabi ko kuma ra'iyatul i'rabi kasancewar ita nuskar da aka samu wannan baiti na ambaton al-yusufiya daga baya-baya ne daga cikin wasu masu ta haƙiƙi suka yi zaƙule-zaƙule suka gano ashe ga wani baiti ma da shi mai littafin ya ambaci sunan littafin da kaza Eh, to na hau an sha faɗa an sha bayani game da falalarsa game da darajarsa kullum mun yi ta bayani ba abu na wanda ke buƙatar cewa sai an tsaya an yi ta surutu a kansa ba duk wanda ya fara neman ilimi alal alal aƙalla dai zai fahimci cewa na hau yana da matuƙar muhimmanci saboda ilimi ne ko babu komi da zai taimake ka ka gyara halshenka wajen furta larabci a kuma zai zamo kawa ga ɗalibi duk sanda an ka ce ɗalibi kake zan kuma ka san nahu to za ka ga ilimin naka nahawun yayi mai ado sai ga malamai ma na girmama ka shi yasa can ana jingina mala asumi yana cewa annahu zainul lil fata yukrimuhu haisu ata man lam yakun ya'rifuhu fa haqquhu an yaskuta nahwa aro ne ga dalibi matashi yukrimuhu haisu ata kuma zai girmama shi ta ko ina yazo in bangaren hadisi yazo in bangaren fikihu yazo in bangaren tafsiri ta ko ina mallam ya kun ya arifuhu duk wanda bai san nahawu ba to fa haƙuhu an yaskuta haƙƙin sai ya shiru in ana magana kar ya yi magana to me zai fada bai da bambanci da bebe shi yasa can wani ke cewa man fatahu nahawu fa zakal akhras wa fahmuhu fi kulli ilmin muflisu وقدره بين الورى موضوع وإن ينازل فهو المقطوع لا يهتدي لحكمة من ذك من آه في الذكر ولا له في غامض من فكر yace man fatahu nahau duk wanda ilimin nahau ya kubce masa to fa zaka al-akhras wannan bebe ne eh in yazo gaban malamai ba zai iya magana ba don da ya buɗe baki za ce ka da Allah dakata da ya hau wasali ba daidai ba sai ka ga malamai sun taka mai birki in rubutu ya yi tun farkon muƙaddima ta za a ce ka da Allah dakanta baka iya ba eh sannan wa fahamuhu fi kulle ilmin muflis kuma duk wanda bai san nahawu ba to a fahimta ta ilimi kowane fanni za ka same shi zero matsiyaci za ka ga yana da karamcin fahimtar nassi kowane iri ne ko aya ce ko hadisi ne ko fiƙihu ne ko mene ne kuma wannan gaskiya ne wa ƙadaruhu bainal wara maudu'u kuma za ka ga kima ce ta zube gaban malamai duk sanda ya tashi tsaye ya fara kwaba ya ce inna lillahi wa inna ilaihi kaji yadda yake zagin sibawai duk ilimin da don su malaman nahawa ba su da uzuri in minti goma ka yi kana larabci lahiya lau ka zo ga kalmar karshe ka bata ta shi kenan duk goma can an rushe shi ba su yi maka uzuri sai dai in ya tabbata irin kuskure ne na sabakun lisani kuskuren da da da za ka ɗan yi tunani kaɗan za ka iya ganewa wanda ake kira da alhaɓa'ul afawi wannan kuskure ne ma'afuwan anu amma in dai kuskure ne na jahilci eh shi ake kira da alhaɓa'ul tanzimi wanda kuskure ne wanda kuma gajiyawa da kusuri naka na ilimi shi yasa ka yi shi sannan in ya ce kuma shi yi muƙabala to wa in yunazir fahuwal makatu to za ka ga an yanke shi da hujja sai ya ja aya a ce ai ka ɓata aya ƙur'ani ma baka iya ba ya ja hadisi a ce ya ɓata hadisi baka iya jan larabci ba shi kenan ko kai adda gaskiya sai gaskiyar taka ta rushe to inda an ce jan larabci ma baka iya ba to ina magana fasara sannan la ya hatari li hikimatin fi zikiri kuma ba zai iya shirewa ga wata hikima a cikin alkur'ani ba za ga duk irin hikimomin da malamai ke fitarwa a ƙur'ani shi bai iyawa saboda bai da nahawu wala lahu fi gamidin min fikiri kuma duk wani nassi da ma'ana ta take loko a ɓoye bai iya kwakwalo ta da tunaninsa za a gan shi sama-sama yake fahimtar nassi sama-sama za a ga fahimtarsa fahimta ce sadahiyan sadahiyan sama-sama haka to saboda haka a bar wasa da nahau al'imamu suyuti ya ce malamai sun yi ijima'i a sharhin sana alfarida almatali sa'ida ya ce malamai sun yi ijima'i kan cewa duk mutumin da bai san ƙa'idodin larabci ba to haramun ne ya yi magana ga littafin allah ko hadisan manzon allah sallallahu alaihi wasallam wani ijima'i ne na malamai in dai ka san baka san ƙawa'idu na arabiya ba kuma ƙa'ida ta farko ƙa'idodin na da yawa na hau sannan a zo ga sarfu a zo ga alishtiqaq a zo ga albalaga da anwa'uha anwa'u ulumiha in baka san su ba to karka ce za ka yi magana ga littafin Allah ko hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama saboda ni baka jin larabci shi kuma qur'ani Allah ya ce inna anzalnahu qur'anan arabiyya mu da hadisan manzon Allah da larabci ya faɗe su ko akwai Hausa babu Hausa ko to haka al'imam al'amuriti shi ma ya faɗa mun karanta lokacin da yake yabon alhaji rumiya a muƙaddima ya ce wakana menene wakana menene yake faɗa a wakana matsaluban a shadda talabi minalwara hifzul lisanin arabi kai ya famu ma'aniyar ƙur'ani والسنة الدقيقة المعاني ونهو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لن يفهم wannan shine dama abin da aka nema ga mutane su tsare harshen larabci hifzu lisanin larabi in ka ɓata larabci to sai Allah ya ma azaba saboda yare ne na addini to in ka ɓata yaren addini ta fuskar rubutunka ko ta fuskar wa'azinka ko ta fuskar karantarwarka ko ta wace hanya to ka yi laifi shi an ka nema ko mafi gayan nema me yasa an ka neme su tsare harshen larabci ka ya fahimu ma'ani alkur'ani don su fahimci ma'anonin alkur'ani wasu sunnati daƙiƙatil ma'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadda ma'anoninta suna da zurfi sai ce wa nahawa aula awwalan an yi ulama nahawa shine farkon abin da ya kamata a fara koyo kamin ka koyi sallah ka koyi fiqihu ka koyi hadisi ka koyi qur'ani ka koyi kowane irin fanni to wa nahawa aula awwalan an yi ulama me yasa izil kalamu dunahu lan yufhama saboda ba magana da za a fahimta in dai da larabci aka rubuta ta babu nahawu in qur'ani ne ba za ka fahimce shi ba in hadisi ne ba za ka fahimce shi ba in fiqihu ne ba za ka fahimce shi ba sai da nahau shi ma ibn al-wardi ya faɗa wa ba'du fal jahilu bin nahwi ihtuqir iz kullu ilmin fa ilayhi yaftaqir yace bayan abin da ya gabata duk wanda ya jahilci nahau to za ga ana wulakanta shi da ya buɗe baki sai dai in ba gaban malamai yake ba in kan gaban jahilai hake to wannan sai kai ta ka tobaraka eh ka ci musai ɗinka babu babbaka ko tun da gaban jahilai kake ko ba haka ba yadda abin da ka gada ba ya ce saboda babu ilimin da bai da bukata da na hau ba ilimin da wai in ka yi shi ko baka yi na hau ba ka da matsala babu shi duk ilimi ya ya tajo ila na hawi ƙur'ani na buƙatar na hau shi yasa wani malami daga cikin malaman kano yake magana da alarammomi ya ga alarammomi sun taso har da ƙur'ani ɗin suke da ta yi wani aramma ne wani ma aramma ne amma kuma ba su san arbiya ba ba su sani ba sai ce kaifa ya kunu jahilul i'rabi min al maharatil bararati fil kitabi ahsin kalam al'arbi ya zalƙari wa illa ta kun zalhaɗa ila tumari ya ce shi yana mamaki ya za a yi wanda ya jahilce na hau kuma ya zamo ya ƙware a ƙur'ani wai a kira shi gwani gwanin gidan wa eh wannan ba zai yi ba ya ce to ahsin kalam al'arbi ka gyara maganar larabci kar ka ɓata ma'ana ka yi ƙoƙari ka koyi na hau ka sanya ake magana izil kalam saboda in ba haka ba to za ka fada cikin kuskure to shi ba al'imamu suyuti ya faɗa a farkon faridarsa ya ce wannan hau aula ma bihil mar'u'uni iz kullu ilmin laisa anhu haƙƙan ya gatani abin da ya kamata ɗalibi ya fara baiwa mahimmanci akan sai ce na hau saboda babu ilimin da ke wadatuwa daga barin na hau babu shi shi yasa sharaɗi ne kamin ka zama malamin hadisi sai ka san nahawu kamin ka zama malamin ƙur'ani sai ka zan nahawi kamin ka zama malamin fiqh sai ka zama malamin nahawu kamin ka zama malamin balaga sai ka zama malamin nahawu kamin ka zama adibi sai ka zama malamin nahawu kullu ilmin fa ilaihi yaftakir to saboda haka waɗanga bayanai an shayin su tashi tsaye a gyara akwai kurakurai a bar wasa da na hau to saboda haka za mu fara karatunta insha Allahu duk ranar litinin daidai irin wannan lokaci Allah ta'ala shi taimake mu to mali yace bismillahir rahmanir rahim al muqaddimatu ba muna farawa da neman taimako ga Allah subhanahu wata'ala mai cikakkiyar rahama mai cikakken jin kai al muqaddimatu gabatarwa muqaddima an sha bayani akan ta aya talibal i'rabi dunaka jumlatan من أحرفها ألفتها لك في الشعر تعلمك الإعراب وهي قريبة منظمة يسرتها أيما يسري ثلاثين بيتا فرعها وثمانية تعلمك يوما ما تعلم في الشعر بيتي uku za mu karanta sai a tsaya nan kowa ya tabbatar da ya haddace su zuwa wani sati ko kalma ɗaya ɗaya kake karantawa to insha Allah ne za ka iya haddace su ko ba haka ba a to mala yace a ya ɗalibal i'rabi ya kai mai neman sanin nahau aka ce al-i'rab wani lokaci ana nufin an-nahau to nahau ake nufi anan saboda dukkanin ilimin nahau ya takaita ne ga li'irabi shine tagayyuru awakhiril kalimi likhtilafil awamili labzan ad-dakhilati alaiha labzan aw taqdiran to shi yasa wasu lokuta sai su kira da annahau sai su ce kai al-i'rab to sai ce aya wannan min min adawatun nidai guda shidda sa daga cikin adawatu da ake kira da su ga abu wanda an nesa albayit wanda an nesa sai ka ce aya zaidu alamar yana nesa kenan ko to tana ciki a da kuma da kuma haya to ba wani nesa na ba na kusa ne da hamza da ita aya da haya waɗannan su uku a ita hamza ita ake kiran na kusa kamar ka ce a zaidu a zaidu in yana kusa kenan amma da aya da haya to sai wanda an nesa haya zaidu aya zaidu to sai zammalan ya mai da ɗalibi kamar nesa yake gare shi to duk sanda kuma kaga an yi amfani da lafazin nida'i ko harafin nida'i na nesa tare da kuma ɗalibi kusa yake da shi wani ana yi ne na littan bi saboda kaga akwai buƙatar ɗaga sauti wajen yin sa. to da aya da haya su biyu din nan ana amfani da su ga kiran wanda an nesa ga kira wanda an nesa to ya ce ɗalibi a takaice shi ne man ya tsalubula ilma mai neman ilimi sunansa ɗalibi saboda haka duk wanda ka neman ilimi to ana kiransa ɗalibi amma asali shine wanda bai gane karatu ba asali shi ake kira ɗalibi neman yake yi ya gane to wannan neman shi yasa yasa aka kira shi ɗalibi wanda ya gane karatu ya fahimta shi kuma shi ake kira malami so haka in ka san baka gane karatu ba to kaka yadda a kira ka malami in ka san ba gane ba baka fahimta ba to ka tsaya matsayinka na ɗalibi ba illa ba ne amma wasu lokuta ko majazan malami ma ana kira ne ɗalibi in ya zan yana zuwa ya ɗauko karatu ya karu to har lokaci ya yi to sai malam ya ce ya kai mai neman li'irabi dunaka jumlatan karbi wasu jimloli ko karbi wata jimla ya kaɗan ya ce jimla shine ما تركب من المسند والمسند إليه inda aka samu mubtada da labari ko aka samu fi'ili da fa'ili wannan shi ake kira jimla kamar kama zaidun zaidun ka'imun to wannan jimla ce to me yasa mala ya kira ta jimla ya kira ta jimla ne saboda zamanta ya kaɗan kamar cikin jimloli wai wata jimla guda ta an ka ɗauko an ka waƙe maka ita saboda kalmomin ba su da yawa eh to wannan ya halatta magana mai tsawo a kira ta jimla wannan babu komai dunaka bi ma'ana khuz karba jumlatan wannan jumla mina rufiha mina rufiha kakka ce min aha rufiha saboda baitin zai kalle mina harufiha daga haruffanta karbi wannan jumla daga haruffanta allaftu halaka na tattara maka su fi shi'iri kuma a waƙe eh za ka ga a waƙe ne ba ba a nasar ba ko? to wannan shi ne to sai ce to muka ita wannan jimlat bamiri yana koma zuwa gare ta in kan riƙe ta to muka za ta sanar da kai al'irabi al'irabi za ta sanar da kai na hau da kasanta kasan na hau eh in ka sani amma kuma wahaya ƙaribatun kuma za ka ganta ga ta kusa da kai ko kuma yana nufin ƙaribatul ma'ani ma'anoninta kusa suke ba nesa suke ba ba sai ka yi dogon tunani za ka fahimce ta ba za ka ga da an karanta an fassara ka gani munazzamatun kuma za ka ganta a waƙe ya yi amfani da albaharu tsawi baharu tsawi daga cikin buhuru na waƙe guda goma sha shidda tawilun lahu bainal buhuri fada'ilu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu to wannan wazani shi ya yi amfani da shi shi ya yi amfani da shi wazanin ishiri ne to irin shi ne yassartuha na sauwaƙe ta ta kowace fuska na kawo kalmomi masu sauƙin fahimta ayyama yusri an gani matukar sauwaƙewa saboda haka wannan littafi bai da wahala komi zaman ka da kiki in an karanta ma za ka gani sannan ya ce salasi na baitan baitoci talatin ne far'aha ka haddace su ka kiyaye su kaga labudda min alhibzi wasu maniya da takwas talatin da takwas kenan tu'allimka saboda wazani sai a ɗaure mimin ɗin amma asalinsa tu'allimuka ne to in ka ce tu'allimuka baitin zai kalle to shi yasa sai a ce tu'allimka za su tana sanar da kai yauman a yini guda wannan littafin za ta koya ma cikin yini guda ma tu'allamu ta wanda na sabon ma shi ya fi ma tu'allamu abinda ake koyo fi shahara a wata guda abinda alfiya za ta koya ma na wata guda alfiya tu bin malik to shi wannan littafi yini guda zai koya ma shi eh kaga iya ka sauki nan karatun da zaka je sai kai wata ka fahimce shi a zo rana guda a koya ma akwai sauki ko babu to wannan shine abin da baitocin sun hakunsa sai mu koma lairabi don labud da min aya din na harfu ne da'in mabniyin alas sukuni za mu yi takaitaccen lairabi ba za mu tsawaita ba saboda a ƙara fahimtar wazanin ɗalibal irabi ɗaliba sai ka ce munada an gane mansubun منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره الإعراب مضاف إليه to gashi kuma an tada sallah to sai mu takaita har mai hito ko mun fassara ko mun fassara baitocin yawwa ya ce a ya ɗalibar irabi wannan shi yasa kawai su wasu malamai sai sun ka samu ta suna ɗaya da aya ɗalibar irabi saboda wannan jumla da shi malamin ya buɗe littafin da shi ya kai mai neman nahau al'irabu ana ana nufin an nahau ya kai mai neman ya san menene nahau ya kunsa ko ya ake li'irabi to dunaka jumlatan ka karbi wata jimla takaitacciya to shine aya sai ka ce harfu ne da'i harafi ne na kira mabniyun ala sukuni taliba sai ka ce munada mansubun wa alamatu nasbihi alfatahatu zahiratu ala akhirih li annahu mufrad al-i'rabi sai ka ce mudafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu ala akhirih a sai ce dunaka duna ismu fi'il amrin ne bi ma'ana khuz eh khuz to shine da duna da khuz ma'ana sun yi taradufi mabniyun alal fathi an gina shi zaka ga duna eh duna ko wal kafu wannan kafun din ay wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi mm? wujuban taqdiruhu anta eh duk sanda haga fi'ilu amra ai kaga akwai zamiri mustatiri da za a kaddara ko yawwa wal kafu shi kuma harfu khitabin la mahalla laha min al i'rabi ba ya da mahalli shi ba ya da mahalli eh to shi duna din nan a larabci yana da ma'anoni da yawa wanda za su iya kai kusan guda bakwai ba duk inda haga duna wagga ma'ana da an ka ambata ita za ka ba shi ba akan ce duna ana nufin wannan ma'ana da an ka ambata sannan akan kawo duna wani lokaci ana nufin ta hata ƙarƙashin wani abu kamar ka ce duna ƙadamika bisatun ƙarƙashin ƙawahunka akwai shimfiɗa to kaga nan ba ta karɓa ba ce don kakkace da kaga dai duna kace karba saboda haka nan ta zo da ma'anar zarafi ba ta zo da ma'anar ismu fi'ilin ba sannan ma'ana ta biyu takan zo da ma'anar fauka saman wani abu kamar ka ce as-sama'u dunaka eh sama na samanka eh ma'ana ta uku takan zo da ma'anar khalfa baya bayan abu kamar ka ce jalasa tilmizu duna alimi ɗalibi ya zauna bayan malami bayan malami sannan takan zo da ma'ana amama gaba misali ka ce saral amiru dunal jama'a e, shugaba ya yi tafiya gaban jama'a to nan duna ana nufin gaba sannan takan zo da ma'anar gairu waccan ta istisna'i kamar faɗin Allah ta'ala wa ya gafiru ma duna zalika eh ai ma gairu zalika sannan takan zo da ma'anar qablu kamar misali ka ce duna qatalil asadi a hawalun bi ma'ana kamin a kashe zaki to akwai tashin hankali ba ko guda ba sai an rigima ko bai yiwa a kashe zaki kai tsaye sannan takan zo da ma'anan narkon azaba alwa'idu eh kamar shugaba ya ce ma mai masa hidima dunaka isiyani kai hattara da saba ma al'amari na to wannan narkon azaba na idan kaga in bai bari ba akwai mi akwai abin da zai biyo baya ko to wannan kaɗan daga cikin ma'anar duna abinda ya sani ambaci wannan don kakkace duk inda haga duna ɗaya ka ce huz a wannan kusan ma'anoni guda bakwai kenan amma dukkansu ta zo ne a matsayin zarafi wayannan ma'anoni to in ka hada da waga ma'ana ta huz in ta zo da ma'anar ismu fi'ila amrin su sun zamo takwas kenan to sai a kula da wannan jumlatan shi kuma maf'ulun bihi shi an maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi alfathatu zahiratu ala akhirih ga shi duna eh tunda can mu ambaci fa'il damiri mustatiri ko min harfiha min sai ka ce harfu jarrin mabniyun ala sukuni ko eh wa hurrika sai ka ce li ajali نقل حركة alhamza ehe saboda an yi naƙalin harka hamza zuwa ga ita ila sakin qablahu eh harfu jarrin mabniyun ala sukuni wa hurrika min ajali naqalil harakatil hamza ila sakin qablaha aharufiha sai ka ce majrurun bi min wa alamatu jarrihi alkasaratu zahiratu ala akhirih eh li'annahu ah jam'u takasir ai jam'u qilla ne af'ul jam'u qilla ne li'annahu jam'u takasir wa huwa mudafun wal ha'u damirun barizun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli jarrin mudafun ilayhi wal jaru wal majruru muta'alliqani bi mahzufin taqdiruhu ka'inun ka'inun ko kace ka'inan ko kuma istaqarra istakarra min harufiha ko kuma ka ce ka'inun kawai an gane ko to sai mi allaftuha allaf sai ka ce fi'ilun madin mabniyun ala sukuni littisalihi bi damiril fa'il wa damiril fa'il barizun muttasilun mabniyun ala dhammi في محل رفع فاعل والهاء ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مفعول به أول تسمي لككو تولا حرف جر مبني على الفتح ك كو ضمير الخطاب مبني على الفتح كو مجرور بلا مبني على الفتح مجرور بلا سيكا تشيكا ضمير الخطاب مبني على الفتح في محل جر مجرور بلا والجار والمجرور متعلقان بألفت وجن دي غباتا كو متعلق كو كتي متعلقان دو ديني سيمي to sai ka ce wal jaru wal majrur akwai saura fi mahalli nasbin maf'ulun sanin ga shi allabtu din ca eh eh to sai ka ce fi shi'ri fi harfu jarrin mabniyun ala sukuni ash-shi'ri ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu ala akhirih li'annahu mufradun تعلمك كو تعلم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لتجرده عن الجازم والناصب ولخلوه عن نوني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الآخر وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي والكاف ضمير الخطاب مبني على الفتح في محل نصب وقراجه زورو مفعول به أول مفعول به أول الإعراب مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه لأنه مفرد wa ko sai ka ce wawu listinaf mabniyun alal fatihi la mahalla laha min al-i'rabi hiya ko a mubtada'un mabniyun alal fatihi fi mahalli raf'in mubtada ko kuma dhamirun munfasilun mabniyun alal fatihi fi mahalli raf'in mubtada sai mi qaribatun sai ka ce khabarun lilmubtada'i al'awwal wa huwa marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu zahiratu ala akhirih munazzamatun khabarun sanin wa huwa marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu zahiratu ala akhirih sai ce min yassartuha yassartuha yawwa yassartu fi'lun madin mabniyun ala sukuni litisalihi bi dhamiril fa'il wa dhamiril fa'il barizun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana المتكلم والهاء ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول نبينا ننتهي سياهته ayyama yusrin ayyama yusrin shi kuma sai ka ce na'atul limazzarin mahazufin muƙaddar wanda shine zai tsaya madadin mafa'ulun bihi sanin eh taqdirul kalami yassartuha taysiran ayyu ayyama ayyama yusrin to akwai taqdirin taysiran eh yassartuha taysiran to shi ayyama yusrin din nan na'atun ne ga shi wannan mazari da an haƙaddara wanda an madadin mafa'ulun bihi eh sanin eh to wannan shine ana kiransa da maf'ulun bihi mutlaq maf'ulun bihi mutlaq ayya sai ka ce mudafun mabniyun alal fatihi ko fi mahalli nasbin sai mi na menene fi mahalli nasbin haka ne ma sai ka ce za'idatun مبني على السكون لا محل لها من الإعراب يسر سيكتي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد ثلاثين بيتا ثلاثين بيتا ثلاثين مفعول به مقدم مفعول به مقدم منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه أه؟ ملحق بجمع المذكر السالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد مفرد بيتا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره فرع فرع فعل عمر أه مبني على حذف حرف الإلا على آخره والفتحة دليل عليها وفائله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ها ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل مفعول به و واو العطف مبني على الفتح ثمانية كو معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وسكن لضرورة الوزن شيء ساقتي وثمانية دولك هكا وزني تعلمك تعلم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره أه. لتجرده عن الجازم والناصب ولخلوه عن نوني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الآخر وسكن لضرورة الوزن أي وفاعله ضمير متصل أي ضمير مستتر فيه jawazan takadiruhu hiya tuallimuka hiya za ta sanar da kai ita ko wal kafu damirul khitabi mabniun ala al fath fi mahalli nasbin maf'ulun bihi awwal yawman zarfu zamanin mansubun ko eh fi mahalli fi mahalli nasbin maf'ulun sanin shine maf'ulin bihi na sanin tu'allim allama ta ta'adda ila maf'ulaini eh duk sanda ka ga allama ko tu'allimu to sai ka kawo mata maf'ulai guda biyu da na ɗaya da na biyu to kafin shine maf'ulin bihi awwal yauman zarfu zamanin ne bi ma'ana fi fi yaumin an gane to amma fi mahalli nazbin maf'ulun bihi sanin ko kuma a in ka gara ma kana iya cewa kawai yawman zarfu zamanin kawai eh sai ma sai ka ce ismul mausuli mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi sanin domin ma din nan ma'anar ta'allazi eh eh ai allazi tu'allamu abinda ake koyo to sai ce tu'allamu tu'allamu fi'ilun mudari'un مغير الصيغة مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لتجرده عن الجازم والناصب ولخلوه عن نوني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الآخر أها ونائب الفاعل ضمير مستتر أها فيه جوازا تقديره eh me ya takadiri anta ma to allama an gace hiya hiya eh eh to shine sai ka ce wa na'ibul fa'il damirun muttasilun eh ko damirun mustatirun fihi jawazan takadiruhu hiya fi harfu jarrin mabniyun على السكون الشهري اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد والجار والمجرور متعلق ومتعلقان بتعلم تعلم إيه. كما والجار والمجرور في محل نصب مفعول به ثاني dama ko fi'ili ko da an gina sigarsa dama abin da aka ka'ida in fi'ili na ta'addi sai aka gina shi lil majhul to dole za a kawo mafa'ulai guda biyu na farko ya zama na'ibul fa'il sai a mai rufu'a na biyu shi kuma sai a mai nasaba ce ta asali an gane misali sai ka ce a ataitu zaidan kitaban kaga a تعدى إلى مفعولين زيد مفعول أول كتابا مفعول ثاني to haka za ka ce in ka ce o'otiya zaidun sai ka ce kitaban so da haka shi wannan mafi'uli na biyu za ka bar shi akan nasabarsa to shi ne can dan mali yake cewa wa fis menene yake cewa wa masu wanna ibi mimma ullika bin rafi'in nasbu lahu muhaqqaqa eh duk sanda aka samu fi'ili yana ta'addi zuwa ga mafi'ulai guda biyu to na farko sai ka yi masa rufu'a na biyu kuma wajibi ne sai a yi masa nasaba to nan za mu kwana wani sati kowa ya haddato su ya zo da su insha Allahu ta'ala sai mu sake karantawa mu rera sai mu tsaya nan karanta sai a ansa أيا طالب الإعراب دونك جملة أيا طالب الإعراب دونك جملة أيا طالب الإعراب دونك جملة أيا طالب الإعراب دونك جملة من أحرفها ألفتها لك في الشعر من أحرفها ألفتها لك في الشعر من أحرفها ألفتها لك في الشعر من أحرفها ألفتها لك في الشعر تعلمك الإعراب وهي قريبة تعلمك الإعراب وهي قريبة تعلمك الإعراب وهي قريبة تعلمك الإعراب وهي قريبة منظمة يسرتها أيما يسر منظمة يسرتها أيما يسر منظمة يسرتها أيما يسر منظمة يسرتها أيما يسر ثلاثين بيتا فرعها وثمانية ثلاثين بيتا فرعها وثمانية ثلاثين بيتا فرعها وثمانية تعلمك يوما ما تعلم في الشهر تعلمك يوما ما تعلم في الشهر تعلمك يوما ما تعلم في الشهر تعلمك يوما ما تعلم في الشهر تونان زامو كوانا إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته